الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to wannan insha Allah ta'ala shine darasinmu na biyu cikin muqaddima da muke gabatarwa a cikin ilimin alwaqfu wal ibtida an gane ko wa atharuhu bil ulum al lughawiyyah wal shar'iyyah dirasa tafsiriyya tatbiqiyya a yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani ne a bangare na biyu nau'uka na adwa'ul waqf an gane ko yawwa za mu yi bayanin ne a cikin littafin na alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ma'na fi alquran alkarim na ustad dr abdul karim ibrahim awad na farko za mu yi bayani kan alwaqf allazim wanda aka ce ma lazim na biyu sai alwaqf tam cikakke alwaqf alkafi shine na uku ya isa ko wanda ya isa ke alwaqf alhasan mai kyau alwaqf aljaiz wanda ya halatta waqf almu'anaqa waƙafi na mu'anaka mai fuska biyu kenan alwaqfu ala almustathna minhu shi ma hukuncin shi zai zo sai alwaqfu ala ba'd alhuruf sai alwaqfu almuta'alliq bil qira'at sai alwaqfu at-ta'assufi ta'assuf shine kallafa maka kanka abinda ya fi karfinka da ainun ne ta'assuf ba wancan ta'assuf ba da alhamza na bakin ciki waɗannan waƙafi muka duba guda goma ne to dukkan su muna so mu yi bayani akan su a takaice wanda za mu ba da misalai ne a gurguje ba tare da faɗaɗa bayani ba tunda sauran bayanai za su zo a cikin karatu muna ganewa ko yawwa yanzu za mu fara da alwaqful lazim za mu yi ta'arifin waqful lazim ya ki nufi da shi lugatan wasu ilaha an gane ko to na biyu kuma za a iya ba da misalai sannan misali tana yawa a ba da kuma guda biyu abinda an kai ittifaki akan matsayin waqful luzum yake da wanda an kai sabani an gane ko akan shi ina fata ana fahimta ta wanda in muka ba da waɗannan sun isa to allazim fil lugha sun kace ismul fa'il lazim fa'il min lazima ko ba haka ba in an ce lazima abu ya lazimta ko ba hushi na cewa ya lazimta kuma lazamahu ruba'in shi kenan fa'ala lawazim jam'i ne na abin nan na ismul fa'il sara al'amru ضربة لازم لا رسول الله صار أبو ضربة لازم أبو يا زمن تو كما ضربة لازم كما أبو يا لازم تشيك هذا واجب يجريك ضربة نتنا يدوك بوجو كما أبو يا تبي تشيك يا لازم تشيك أبو كما ضربة كما النوي صار ثابتا كنن إن سنك تشي ضربة لازم أبو يا تبتا ومنه لزم الشيء أن قال يقول يلزم أبو يا لزمتا أي وجب وأصبح لزاما كنن ضروريا يا ذن تشيلس أن قال يقول yawwa wa alzamtuhu shay'a in kana son ka ce to na lazimta mai lazima abin ya lazimta alzamtuhu na lazimta mai shay'an cilas ja'altuhu wajiban alayhi na sanya na sanya shi yaron wajibi akan shi wa rajulun wa rajulu wa rajulu rajulu lazma yalzamuhu shay'u fala yufariquhu ya an ce mutum rajulu lazma mutumin da ya lazimci abu to wal lizamu wal mulazamatu lishay'i ana cewa al lizamu wal mulazama ad-dawamu alayhi dawama aw sabitu daruri ko ko abin da ya tabbata ya zan wajibi laruri kenan alladhi la mufarra minhu wanda ba makawa sai an yi shi ba wurin gudu wa huwa aidan al-fasl fi al-qadiyya ya an ce al-lizam ko al-mulazama al-fasl fi al-qadiyya ararrabe hukunci fa ka'annahu min al-abdad tayi kuma kamar kace wato ya zan daga cikin kalmomin da ake kira al-abdad da larabci suna iya dokai wato ma'anoni kishoyin juna wani ma malami ya littafi akan wannan al-abdad an gane ko yawwa to tunda yan an ce abu yan an rarrabe qadiyya yanzu an kai hukunci an rarrabe ai an rarraba kenan ba a dawoma ba da an kuma a ce ya lazimta ai ya zan ci kuma ana tare da shi tunda yan ce wani ya lazimci kaza kenan ya zama to min al-awsat irin kalmomin da wani lokaci mutum bai san su ba sai ya mamaki an gane ko yawwa sannan kalmar ta zo a cikin alqur'ani qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أنغانيكو يوا تو kaga daga alzamakin cikin alqur'ani sun kace ta zo wuri guda biyar ita kalma ta luzumi wannan shine wuri na farko a cikin suratu hud wuri na biyu a cikin suratu al-isra cikin suratu hud aya ta 28 cikin suratu al-isra aya ta 13 wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wuri na uku sannan shine wato wanda ya zo a cikin wato suratu taha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma sai wuri na hudu shine a cikin suratul furqan aya ta 77 qul ma ya'budu bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama nabiyar kuma shine a cikin suratul fathi wato kenan aya ta 26 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى wannan kenan to to daga nan ne aka samu wannan sannan waɗansu malamai in an ka ce alwaqful lazim suna kiran shi alwaqful wajib an gane ko saboda sun hankalta ma ma'ana ina fata an fahimci to wannan shine sannan shi waqful lazim ba dole bane ya zama to tam an gane ko akwai inda suke kamancece na shi da alwaqful tam tam shine wanda ya cika ta fuskar ma'ana da lafazi kenan bai da alaka da abin da zai zo baya ko ta fuskar ma'ana ko ta fuskar lafazi amma ba dole bane waqful lazim ya zama to haka kina akwai bambanci tsakankanin su ina fata ana fahimta ta dan kakkasa tsammanin dole haka ne kenan shi waqful lazim yana izmantowa tam kuma yana izmantowa kafi a wani lokaci kuma yana izmantowa hasan kamar yadda malamai suka yi bayani an gane ko yawwa to alwaqful lazim yana da mataki guda uku akwai wanda an kai ittifaki akan shi an gane ko wanda malamai sun yi ittifaki a kan shi to misalinsa za mu ba da misali ɗaya saboda don mu fahimci yadda yake a cikin alkur'ani abu na farko wanda ya kamata mu gane za mu gane cewa shi alwakful lazim yana da alama ita ce mimun in tabe akwai mimun ta iqlabi in an za a sa alama ita wannan mimun kin zaka ga an yi ta galibi wanda ya san iqlabi ya san wannan wuri iqlabi na nunun ce bayan ta ba'un tazu ko tanwini ne mai kasra tsaini ko fatha tsaini ko dhamma tsaini ba'un tazu an gane ko wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di muna gane ko to amma shi waqful lazim zaka iske ba iqlabi annan ba kuma mimun din shi ita ba a yi mata sanda ta yi kasa an gane ko ita ko ce ana yi mata sanda don mu bambanta su kankanin su muna ganewa ko yawwa to misalin sa kamar cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masala an gane ko sai kaga an yi mimo an wannan wuri sai a fara da yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran sun ka ce domin kalima ta matsalan lawusila bihi la tsara sifatan lahu da an ce yudillu bihi kathira an hada matsalan yudillu bihi kathiran wa kathira da ya koma sifa na shi domin shi na kira ne to kuma jumla in ta zo bayan na kira ta koma sifa in ta zo bayan ma'rifa ta koma hal wannan galibin abin da mazhaba ta nahu tattai akan shi duk da yake wadansu suna iya maida ta zamanto hali ma bayan ta zo bayan na kira ولكنه ليس بصفة وإنما هو ابتداء إخبار عن الله جوابا للكافرين kenan da yake wani bayani ne da sun kace ma za a rada Allah bi hada masala to Allah ne zai ba su amsa yace yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira sai suka tafi cewa ya kamata a tsaya anan mun gane ko to madalla to sannan kuma shi wannan mai littafi cikin alwaqful lazim wanga almuttafaqu alaihi an gane ko ya kawo misallai daidai daidai har zuwa misallai guda ina ganin misali ɗai-ɗai-ɗai-ɗai-ɗai sai da kawo misali sha misali ashirin ya kawo na alwakfin lazim a cikin alkur'ani mai girma kaga ba mu cewa duka za mu kawo sun da ba akan wakfin lazim ne za mu magana an gane ko amma akwai alwaqful lazim almukhtalaf fiha wanda an kai sabani wanda malamai suka yi sabani misali kamar wajen fadar Allah subhanahu wataala وقال الذين لا يعلمون لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم an gane ko sai za ka iske an yi saɓani wasu sun sami shi alama ta waqf allazi shi ko in an ka tsaya misali misla qaulihim waqful lazim to tashabahat qulubuhum an gane ko idan muka duba jumla ce mai magana daban an gane ko domin da Allah subhanahu wa ta'ala ce kadhalika qala alladhina min qablihim misla qaulihim an yi raddi gare su sai an kace tashabahat qulubuhum kenan ita ba ta da magana da ba ta da alaka da kadhalika qala alladhina min qablihim misla qaulihim ta fuskar ma'ana ma'ana kenan ita daban take isti'nafiya ce ba sani ko mun fahimta ba an gane ko wannan an yi sabani kan shi za ku iske sun su malamai sun dauke shi waɗansu malamai ba su dauke shi waqful lazim ba to wanda an kai sabani akan shi eh kusan guda 11 na to sai ko iske akwai waqful lazim wanda waɗansu masahif ma su kadai na sun ka zo da shi waɗansu ba su zo da shi ba duka da ya kawo misallansu wannan shi zai kawo mu ƙarshe kusan wurare guda talatin da biyu wanda mushafin iraq da pakistan da saudiya kowanne sai keɓanta da waɗansu wurare akwai kuma ƙaba'a ta azhar ita ma ta bambanta da waɗansu wurare na alwakfu allazi wanda kuma shi ma sun kawo shi wurare daban-daban a cikin suratul bakara akwai guda shidda in muka duba za ku iske waɗansu wurare an kawo guda uku da sauransu wannan an yi saɓani ne a kan shi tunan sai zamanto asalin dai shi wakful lazim abinda ake nufi da shi abinda ya lazimta wanda kuma ma'ana ta tsaya ta cika ana son a tsaya don saboda a gane bambanci ban sani ko mun fahimta ba wanda shi ake kira alwaqfu allazim abu guda yi saura mu yi ta'arifin sa a istilahi malamai suke cewa abinda ake nufi da shi huwa ma law wusila tarafahu shi alwaqfu allazim shine wanda in an hada sassan shi guda biyu ma'ana jumlolin aya kenan ko kalmomin aya la auhama ma'anan ghayra murad da zai ba da ma'ana auhama zai saka kai tunanin ma'ana ba wadda ake nufi ba wa bi ibadatin ukhra ko ko yadda wata ibara take huwa alwuqufu ala kali ala kalima shine ka sai akan kalima law wusilat bima ba'daha da an hada ta da abin da zai baya la auhama waslaha ma'nan da zai sanya ka kai tsammanin cewa ma'anar su ta hade ghairal ma'anar murad ba ma'anar da ake so ba shine waqful ladin misali a cikin suratul yunus dan mu gane a gurguje wala yahzunka qawluhum inna al'izzata lillahi jami'a wala yahzunka qawluhum kada ya bakanta maka rai nan waqful lazim inna al'izzata lillahi jami'an domin karfi gaba ɗaya yana wajen wa yana wajen Allah amma in an ka ce wala yahzunka qawluhum inna al'izzata lillahi jami'a kai ya bakanta maka da rai don sun ce Allah shi kadai ne mai karfi ai wannan magana ba za ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki ba ba sani ko mun fahimta ba wanda yake na da ilimi zai iya gane ba amma wanda bai da ilimi kaga tana yiwa ya fahimci sabanin haka mun gane da kyau kun san misali wanda ya fi kusa ga kwakwalwa an yi kawo shi don in ba haka ba yanzu ana samun ɓalla waƙafi na gaba sai alwakfu tam shi ne za mu yi bayani kan shi alwakfu tam mi ake nufi da shi ta'arifin tam da kuma misalai da za a kawo sun ka ce alwakfu tam in muka ɗauka an yi bayanin shi a cikin can muƙaddima abinda ake nufi a tam in ka diba cikin littafin ibrahim awad a safha ta sha biyar da safha ta sha shidda ya kawo bayani kan wannan bari mu gani don saboda tunatarwa kasan wani bi in ba an tunatar ba kwalwa tana saurin wato mantawa abinda ake nufi da alwakfu mun kawo shi ma'anoninsa yana nufin alhafsu sannan yana nufin asukutu yana nufin asukunu ko ba haka nan bane sannan yana nufin qat'u saut ko ba haka nan bane mun kama ana alwaqfu amma at-tam da larabci shine tamma yatimmu tamman wa tamama ya cika kenan tamma shay'u kenan kamulat ajza'uhu yan an ce kamulat shay'u ai kamulat ajza'uhu sassan shi sun cika fa huwa tammun wa tamamu shay'u intiha'uhu ila haddin la yuhtaju ila shay'in kharijun anhu yan an ce tamamu shay'i abu ya kai matuka ila haddin zuwa ga iyaka matuka wadda la yuhtaju ila shay'in ba a neman wani abu kharijun minhu wajensa an gane ko kalima ta kuma tamma yan an diba cikin alkur'ani kamar da suke cewa ta zo wurare 22 ina fata an fahimci ta zo wurare 22 daga cikin su wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna thumma atimmu as-siyama ila al-layli wa atimmu al-hajja wal umrata lillahi wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a a cikin istilahi mi ake nufi da al-waqfu tam sun ka ce huwa alladhi yahsunu al-qat'u alayhi shine waqafin da ya kamar yana da kyau a tsaye da karatu a kansa walibtida'i bima ba'dahu a fara karatu da abin da zai zo bayan sa li'annahu la yata'allaqu bi shay'in mimma ba'dahu bai da alaka da abin da yake bayan sa munfasilan anhu ya rarraba daga gare shi lafzan wa ma'ana ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana ba su da alaka an gane ko to me ake nufi da lafzan wa ma'ana wani yana iya tambaya sai an ka ce wal muradu bi ta'alluqin lafzi in an ce ta'alluq na lafazi yace min jihatil i'rabi ta fuska i'rabi domin i'rabi yana da aiki qur'ani da larabci aka saukar da shi in babu i'rabi babu aiki shi yasa wanda yake son ya san alqur'ani bai san i'rabi alqur'ani ba ko ya tafsira alqur'ani bai san i'rabi akwai matsala ina fata an fahimce ni ka an yakuna ma'tufan aw sifatan aw nahwi zalika kaga yanzu misali ya zama to ma'tufi ne ko sifa kaga nan zaka iya cewa abin da misali inda yake cewa إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه كاغا مما تشركون من دونه دي أما آية قال مما تشركون كاغا من دونه جار وجرور متعلق بمما تشركون رابعا التعلق المعنوي كده مي أجري التعلق المعنوي أن يتأخر أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من حيث المعنى ya zama yana da alaka da shi ta fuskar ma'ana lal i'rabi ba ta har halin i'rabi ba kal ikhbari an halil mu'minina aw halil kafirina aw tamamil qissa ana bada labarin halin mu'minai ko halin kafirai ko ko cikakken qissa aw nahwi zalika ko abin da kama da haka kaga da yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ai magana ta kare da yace alladhina yu'minuna bil ghaibi ta fuskar i'rabi bai da alaka da muttaqina an gane ko amma ta fuskar ma'ana ha yana da alaƙa da shi don mu gane sannan shi kuma hukuncin alwaqfu tam yake cewa fa innahu yahsulu alwaqfu alayhi wal ibtida'u bima ba'dahu sai ka tsaya sannan kuma ka fara da abin da zai zubi bayan shi ya kawo dawabit dai dai dai dai dai har dawabit guda 11 da ake gane alwaqfu tam amma tunda bude mun yi ta'arifin sa ba sai mun shiga bayani kansu ba tunda ba bayani ne za mu yi gaba ɗaya bakan abin da shafi alwakfin ta sannan kuma ya kawo misali ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har misali goma sha ɗaya an gane ko game da alwakfu attam amma guda za mu ɗauka don a gane an gane ko kamar inda an ka ce wa ula'ika humul muflihun an gane ko ula'ika ala hudan min rabbihim وأولئك هم المفلحون شكرا wanga suna dai waqf at-tam jami'a an kira shi tam domin magana ce kan bayani kan mu'minnai yanzu aka shiga zancen kafirai ta fuskar i'rabi ko ma'ana ba su da alaka ban sani ko mun fahimta ba to wanga shi aka ce ma al-waqfu at-tam al-ramma mun gane ko daga nan kuma sai mu je zuwa ga al-waqfu al-kafi an gane ko shi ne na ukunsu shi kuma alwakful kafi suke cewa fil lugha ayan an ce alkafi ismul fa'il min kafa shine ya isa ko baka nan bane wa ma'anahu alladhi yughnika an ghayrihi wanda ya wadatar da kai daga waninsa ko baka nan bane ya an ce kafahu shay abu ya ishe shi waqtafa bihi ya isa da shi ko ya wadatu da shi wastakfaituhu shay'a fa kafaituhu na isar masa fa sayakfikahumullah an gane ko yawa to saboda kalima ta kafa ta zo wurare a daban-daban a cikin alkur'ani kaga alaysa Allahu bi kafin abda kafin shi ma alkafi ne sai an kai tanwini yasa ya umma ta bayyana ba alwaqful kafi fil istilah a wajen istilahin malamai huwa alladhi yahsulu alqat'u alayhi shine wanda ya kyautato a tsaya akan shi shine alqat'u yanke karatu kenan wa yahsulu al-ibtida'u bima ba'dahu kuma yana da kyau a fara da abin da zai zo bayan shi ghaira anna alladhi ba'dahu muta'alliqun bihi ma'nan la lafza sai dai abin da zai zo bayan shi yana da alaka da shi ta fuskar ma'ana amma ba ta fuskar lafazi ba ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazi ba yace wa wajhu tasmiyatuhu bil kafi abin da yasa an kasaya masa suna al kafi wa summiya kafiyan lil iktifa'i bihi an sanya mishi kafi mai isa saboda an isa da shi wasu igna'ihi amma ba da domin ya wadatu da abin da zai zo bayan shi li adami ta'alluqihi bihi min jihatil lafz domin bai da alaka da shi ta fuskar lafazi wa in ta'allaka bihi min jihatil ma'ana duk da yake ta fuskar ma'ana ya ta'allakantu da shi wa yusamma aidan ana kiran shi al-waqf as-salih wasu malamai sun kira shi al-waqf as-salih in ka ji wani malami ya ce al-waqf as-salih yana nufin al-waqf al-kafi sannan wasu na kiran shi al-waqf al-mutlaq an gane ko sabani ne na bayanin na malamai to sai malamai suke cewa menene bambanci tsakanin alwaqfu tam da alkafi sun ka ce attam wal kafi shi attam kaga bai da alaka da shi ta fuskar lafazi ko ma'ana shi kuma alkafi yana da alaka da shi ta fuskar ma'ana amma bai da alaƙar shi ta fuskar lafazi ina fata an fahimci sannan sai ta zuwa ga dawabit ya kawo dawabit da ake gane alwaqfu alkafi kusan dawabit guda tara ina fata ana fahimtar ta to kaga ba sai mun bi ba tun da mun yi bayanin yadda yake ka'ida in ka gane ta ishe ka ba sai an kawo maka waɗannan dawabit kin ba to sai cikin da misallai ya kawo misali goma sha tara na alwaqfu alkafi amma muna iya daukar wato guda an gane ko sai misali guda zamu dauka wajen fadar Allah subhanahu wata'ala inda yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun kalimata la yaqilun waqfun kafin waqfun shi waqfi kafi وإنما كان الوقف هنا كافيا أبن دي سأنك كراش كافي لأن الآية التي بعدها ومن آية ذات ضبايا وهي قوله إتشف فدر الله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لا تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ لفظك اللفظ هنا إعرابي يكن في باس العلاقة باعتبارها جملة مستأنفة ومن جملة تودى ذات فار ونساب بياني ولها تعلق بما قبلها من حيث المعنى أما تفسكر معناه تنادى علاقة عليها kenan tunda tana da alaka da ita fuskar ma'ana kenan sai a kira shi alwaqfu alkafi mun gane ko mun ce ya kawo misalai guda nawa guda goma sha tara to kaga misali goma sha tara guda da mun ka dauka ya ishe ban sani ko mun fahimta ba yawwa yanzu sai mu je zuwa ga waqafi na gaba shine ake kira alwaqful hasan me ake nufi da alwaqful hasan me yasa aka kira shi waqful hasan wajhu tasmiyatihi bil wajhi bil hasan wa hukmihi da hukuncin sa dhikru namadij sai ba ba da misalai in an kace hasan da larabci an gane ko an ciro shi daga al-husnu an gane ko al-husnu in an ce hasan mai kyau ko jami'in shi hisan wa huwa ma hasuna min kulli shay'in shine abin da yake kyau an gane ko yawwa kuma ana cewa hassantu shay'a tahsinan wa ahsantu shay'a ihsanan na kyautata abu sannan kuma wannan kalima ta zo a cikin alkur'ani sun kace ta hasan kinan a wuri 29 dai dai dai 29 amma dai za a bada dan misalai ko man dalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana yawwa ta'arifin shi a wajen malamai nan jamhuri ne an ka kawo tun da tarawa a samu sabani sun ka ce alwaqful hasan huwa alladhi yahsunu alwaqfu alayhi shine wanda ya kyautato a tsaye akan shi li annahu kalamun mufidun hasan domin magana ce mai kyau an gane ko mai bada ma'ana mufidun mai bada ma'ana hasanun mai kyau wala yahsunu libtida'u bima ba'dahu amma bai cancanta ba a fara da abin da zai zo bayan sa li ta'alluqihi bihi lafzan wa ma'ana domin yana da alaka da shi ta fuskar lafazi da fuskar me da fuskar ma'ana ba sani ko mun fahimta ba to kaga wannan shine ta'arifinsa abin da yasa anka kira shi hasan summi alwaqfu hasanan bidhalika li'annahu yuf- yufhimu alma'na mufidan domin yana bada ma'ana ingantacce bi zatihi da zatin sa yahsunu sukutu alaihi ya cancanta a tsaye akan shi ina fata an fahimci ni sannan shi waqful hasan imma an yakuna ala ra'si aya tana yiwa yazo tsakiya aya karshen aya kenan aw la yakunu ala ra'si aya ko ko bai zuwa karshen aya wannan akwai sabani mun ce in karshen aya ne sun ce kawai wucewa dai da kai babu wata matsala wasu sun ce a'a in dai akwai ma'ana sai ka dan komo baya daga inda ma'anar za ta yi sai ka wuce mun yi bayanin wannan misallai da ya kawo ya kawo misali guda uku na alwaqfu alhasan mun gane ko to madalla amma ga al'adamu misali guda muke bayarwa a cikin mukaddima ya kawo misalai guda biyu sannan kuma can cikin wajen misallan sai ya bada guda uku kina ya haɗa dukkanin sun kazan sun zan biyar ina fata an fahimci to madalla misali كما إن الله سبحانه وتعالى وإن كثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ولا إيمان لهم قراءة ابن عامر إن بمن تابع فالوقف على قوله أئمة الكفر وقف حسن أنقالكو وقفيني حسن لأنه كلام مفيد في ذاته دمينا بعد ما أنا فقاتلوا أئمة الكفر ويأتي جاغورون كافرتي أنقالكو كوشوا قبل كافرتي yan shi anan sai su fassara da wasu sahabbai su ce da wani da wani ake nufi su ne a immatul kufr wal iyadu billah Allah ya ce mutane mu'minai laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara amma kaga duka ce mutane kafirai Allah kai mu saki walakin al-ibtida'u bima ba'dahu la yajuz kenan amma bai dace ba ka fara da abinda zai zo baya li'anna qawluhu la'allahum yantahuna muta'alliqun bi qawlihi faqatilu faqatilu kenan la'allahum yantahuna kinan baka iya zuwa faqatilu a immatal kufri ina fata ana fahimta ta sai ka zo innahum la aymana lahum an gane ko sai ka ce la'allahum yantahun a innahum la aymana lahum la'allahum yantahun domin shi faqatilu yana da alaka da mi da faqatilu me yasa Allah ya ce a yake su la'allahum yantahuna fa huwa illatul al'amr bil qital ban sani ko mun fahimta ba eh na fata ana fahimta ta yawwa kuma misali na biyu kamar inda Allah ce wa qaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa atinahu al-injila fihi hudan wa nur ina fata an fahimce ni sun kace fal waqfu ala kalimatu nur waqfun hasan ka tsaya kalimatu nur don an ce fihi hudan wa nur جملة تامة لأنه كلام مفيد في ذاته ولكن الابتداء بما بعده وهو قوله ومصدقا لا يجوز لأنه متعلق بما قبله لفظا إذ إنه معطوف على موضع فيه هدى ونور كنا كما تتداو فيه هدى ونور ومصدقا لما بين من التوراة ina fata ana fahimta ta saboda yana da alaka ne da atafin wani abu shi ko atafi yana nuna akwai abun da ya gabata kina ya kamata sai ka dan koma baya ka dauko sai ka hada shi da wani haka malamai sun kai bayani wallahu ta'ala a'lam waqafi na gaba sai al-waqful ja'iz shi kuma al-waqful ja'iz za a yi ta'rifin sa da kuma misallan da sun ka rubuta al-ja'izu ismu fa'ilin min jaza jaza yajuzu shine abu ya halatta ko sannan kuma asalin shi jazal makana yajuzuhu jawazan an gane ko wajawazahu jiwazan wajaza jazahu ai sara fihi wa salaka fihi ya shiga cikin hanya ko kuma ya ya ana cewa ya ketara ko ya yanka dashi da Hausa an ce yanka ba wai ka ko yuka ba wajawaztu shay'a wa tajawaztu na ketare ta addaitu na ketara shi wa tajawaztu anil musii in an ce tajawaztu anil musii ay fautu anhu na kau da kai daga gare na yafe masa wa safahtu na kau da kai akwai bambanci tsakanin kau da kai da yafewa akwai mutumin da zai kau da kai amma bai yafe ba shi yasa Allah ya ce wal kadhibina al ghayb wal'afina anin nas akwai mutum da zai haɗiye hushi amma bai yahi ba zai rama kuma al'afina anin nas sun yafi shi kenan to shi afina zaka iske ya kawo da kai ya yafi shi sa Allah kawo su karshe kaga an yi usulubi an ramba wani usulubi na taraki na ko ta dalili kaman cikin usulubu taraki na nan ko usulubu ta dalili taraki na hankali tun da haɗiyar hushi yana yiwa daga baya sakamako zai biyu baya amma al'afi na alin nasa an yafe kenan an haɗiye kuma an yafe ba sani ko mun fahimta ba eh duk da kyau na ya ce a'a wani zai bayyana maka hushin shi amma zai yafe maka amma dai karshen mai yafewar shine gaba an gane ko kuma in yafewar tana da amfani don akwai waɗanda yafe musu shi zai sa su lalace shi yasa aka yi in an ka yafe mutum so ɗaya so biyu so uku aka ga yafiyar ba ta da amfani to sai a ɗauki mataki saboda dan ya daina ba dan saboda ba a son shi ba don wani yafewar ita za ta sa ya lalace shi yasa kullum sai a ce a yafe akwai mutanen da yafe musu bai da amfani an yi ɗaya biyu uku ta jirba ta ba da ba su da niyyar bari to sai a abin nan nasu an gane ko don wasu na fakewa da kullum a ce a yafe a yafe a yafe a'a ana yafewa amma in ya zamanto yafe tana da amfani in ya zamanto mutum ne mai cin kuɗin mutane mutum ya ci kuɗin ka kuma ka ce ya biya ka bashin ka kuma ya ce maka tai duk wanda za ka faɗa ba duniya ka faɗa mai ba ni biya to irin wanga ai yafe mishi kaga zai lalata shi eh ya kamata a kai shi ga hukuma ta ladabtar da shi sai shiga da cewa ba wai dan ba a yi ladabtar da shi bane ina fata an fince mun gane ko sannan asalin ja'iz jawiz ne dama fi'ili wanda yake ajwaf an gane ko harafin shi na tsakiya sai a maida shi alhamza qa'il asalin shi qawil ne domin qala yaqulu qawala yaqulu ne marmako a ce qawil sai an ka ce qa'il nan alhamza ta fi sauki to shi ma jaza ya juzu jaiz asalin shi jawiz ne ba a yabi'u sai a ce ba'i asalin shi ba'i ne to amma shi aljaiz sun ka ce yakhtalifu fil istilah taba al-ikhtilaf al-ulum ya an hankalta ma ilmi yana bambanta na fata an fince yawa in an hankalta ma ulama'ul fiqh wal usul in sun ka ce jaiz ma'anar shi daban ma kana mar'u iza'ahu mukhayyaran bainal fi'li wat tarki abinda mutun iza'ahu game da abinda ya shafi wannan abin in an ce iza'ahu lokacin ana nufin kamar inda abin yake an gane ko bi iza'i kaza bi iza'il bab ma'ana inda kofar take to an ce iza'ahu kenan mutun game da wannan sha'anin mukhayyaran an ba shi zaɓi bainal fi'il wa tarki in ka gara maka aikata in ka gara maka aikata shi ake kira aljaiz wanda kuma in ka yi niyya kuma sai shi koma ibada eh an gane ko za ga wasu ma suna kiran shi mubah amma in an ka zo wajen malaman ilimin qira'at da tajwidi an gane ko ko ulama al-wuquf malaman da suke bayani kan uquf sun ka ce fal waqful jaiz huwa ma yajuzu fihi al-fasl wasl wal fasl shi ne wato ya halatta ka sadar da jumlolin ko kalmomin da alkur'ani shi ne alwasu walfaslu kuma kana iya rarrabe su litajazubil mujibaini domin abin da yake sababi dalilin da yasa za a yi tajazub suna jin suna daga jazaba ne shine ya ja abu suna cewa jazaba kuma suna cewa jabaza da larabci shine ake kira alqalbul makani ka karanta cikin ilmu sarf qalbul makani wasu kalmomi ana gane qalbul makani da dalilan da ake gane shi kana iya dirasa akan alqalbul makani anwa'uhu asbabuhu ahammiyatuhu da kuma asraruhu lughawiyya kaga babi na mai hadis na barka da bakin nan li tajazub al mujibain min at-tarafayn domin sababba guda biyu suna jin zuna daga bangare guda biyu shi yasa an ka kira shi jaiz ina fata an fahimce ni shi yasa zama zaka ji an ce ala sabilil jawaz misallan da ya kawo a wajen alwakful ja'iz ya kawo misali ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har misali ashirin da ɗaya kinan da haka za mu zaɓi guda kawai misali kamar inda Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون تكاغا والذين آمنوا جائز ne in ka gara maka tsaya wajen amanu kamar yadda muka in gara maka hadi kana iya cewa
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون شكرا أنقم يكو وانت شيني الفصل وانقم شيني الوصل سادروا ايه اللهم آمين قريمك بعدها da kullum musulmin Allah فالوقف على قوله آمنوا وقف جائز يا هلتا وذلك لأن جملة وما يخدعون إلا أنفسهم يحتمل أن تكون معطوفة kenan tana da damar ka ɗauke ta atafi na za a yi ala ƙaulihi yu khadi'una Allah wallazi na amin kuma ka nan bane atafi na an kai wa ma yakhda'una aw takunu halan min dhamiri yu khadi'una ko man tana iya zaman towa hali ita jumla ta abin nan wa ma yakhda'una illa anfusahum in ka gana makana ya ɗaukar ta atafi na akan yu khadi'una Allah يخادعون وما يخادعون يخادعون وما يخادعون an gane ko atafi na akan wancan jumla in kuma ka gada ma a'a ita wanka jumla ta wallazina amanu wato an takuna halan min damiri yukhadi'una sai ta zamanto hali daga damiri ay yukhadi'una akwai wawul jama'a wawul jama'a kuma nan matsayin fa'ili take shi kuma fa'ilin nan matsayin suna shi ke kuma ma'arifa ne tun da abdoma'ir ma'arifa ce suna daga cikin anwa'ul ma'arif to jumlar da ta zo bayan ma'arif ni take zama sai zaman to hal kenan sai ta zaman to nan in ka ga dama kenan sai ka fassara shi matsayin hal kenan alwawu in tabe mai do hankalin karan alwawu kuka dauke ta wawul atfi sai zaman to wawul atfi ce kenan zaka hada su ina fata ana fahimta ta in atafi na kaga hada su ai abu ne mai kyau ataful jaa ibrahimu wa sulaiman wa musa wa isa ko kuma a'a wa alwawu sai ta koma wawul hal tunda mun ce hali ne na yukhadi'una wancan zamiri dake ciki sai zaman to yukhadi'una allaha wal ladina amanu wal halu ma yukhadi'una illa anfusuhum ma yashkurun shi yasa sai aka kira shi jaiz jaizut tarafayn masani ko muna fahimta to intabih in an ka ce maka waƙafi ja'izu ƙarfai ne sai su rubuta mai jimun kenan mi suke rufi da jimun jawazul waje haini fuskokin guda biyu duk wanda ka yi amfani da shi ya yi ina fata ana fahimta ta yawwa to yanzu sai mu zo zuwa ga in ka ga swadon kuma tana nufin sil sadarwa ya fi amma in ka tsaya ba laifi in ka ga kafin kuma ƙif kenan an gane ko tsayawa ya fi amma in ka wuce babu laihi a kanka muna ganewa saboda waɗannan alamomin ko ne na da dalilin da yasa wato aka yi shi wallahu ta'ala a'lam waqfu al-mu'anaqa to za mu zo mu yi tarifinsa a gurguje da wuraren da ake samu cikin alkur'ani da kuma misallai duka ne ko wuri guda ma an ka bada misali zai isa almu'anaqa fil lugha an gane ko min anaqa daga nan an ka samu shi wada'a kullum min ar-rajulayn dhiqnahu ala kataf al-akhar kowanne daga cikin mutane ya aza wato dhiqn ya an ce dhiqn shine kasan haba ala katafil akhar akan wato kafadan ɗaya daga ciki kamar yadda in mutum ya zo sai a ce yaron gudu to in an yi runguwa za ka iske kafadan ta zo daidai nan wa alaikum assalam wa anaqahu ala unuqihi kina anaqahu ana ce anaqahu ya rungume shi wa dhammahu ila nafsihi ya kawo shi ya taro shi zuwa ga jikin shi wa ta'anaqa wa atanaqa kira da cewa ta'ana qasul rungumi juna i'tana qasul rungumi juna fa huwa aniqu sannan kuma wasu malamai suka ce al mu'anaqa fil mawadda in an ka ce al mu'anaqa to cikin soyayya ake nufi yan ce al i'tinaqu fil harb kina an rungumi juna ta fuskar yaki ka san ana rungumar juna tana yi wa ai mutuwar kasko kowa ya taba mawari ta kobi ko duka kai wasu ka ce a'a wa kad yajuzu al i'tinaqu fil mawadda ko da ce al i'tinaq ne tana yi wa ana nufin soyayya ko da ba a rungumi juna ba an gane ko to in ka diba daga al'unku na asalin kalmar wuya abinda wato kaga an ce wuyan mutum da wuyan mutum sun haɗu ba abin nan dole sai al'unku bi juna za ka ce galibi wuya da wuya za su haɗu ko su yi kusa da juna kwarai filistila amma wajen malamai an ka ce waqful mu'anaka waqafi na mu'anaka wa huwa an yajtami'a waqfani waqafi biyu su haɗu fi mahallin wahidin a wuri ɗaya يصح الوقف على كل واحد منهما يا هلتا أكن أطيع أكن قوة نيدك سكنسو لكن sai dai fa idza wuqifa ala ahadihima in an ka tsaya akan daya imtana al waqfu ala al akhar to ba a tsaya akan daya li alla yakhtalla al ma'na dan kada ma'ana wato talala ce ta samu matsala wa yusamma aidan bi waqfi al muraqaba wasu na kiran shi waqfu al muraqaba an gane ko yawwa ana ganin kuma mutum na farko da ya fara tambihi akan wannan shine abul fadl ar-razi an gane ko an ka ce ya sabo shi daga al-muraqaba fi fil arut cikin ilimin arut da ake tsare-tsaren waka an gane ko sun kawo shi sun kace wal muraqaba fil arut hiya al muraqaba fi akhir ash-shi'ri inda tajzi'a bayna harfaini wa huwa an yas an yusqita ahaduhuma ko an yasquta ahaduhuma wa yathbutu al-akhar ولا يسقطان معا ولا يثبتان جميعا وهو في مفاعيل التي المضارع لا يجوز أن يتم إنما هي مفاعيل أو مفاعل المهم لغا علم العروض أنك كامي مراقبة أنك كراش مراقبة المهم لغا لما لم يسونا كراشي واتو أبن معانقة يا أكي غاني وقف اه معانقة shi wakafin mu'anaka ana gane shi ne sun kace da igu an gane ko za gane an yi igu guda shidda uku uku igu uku uku an gane ko amma ai uku nan sai a ƙara gaba ai uku wasu sun kace dalilin da yasa an karɓi wannan saboda kalma ta unku harfi nawa gare ta uku ko to tunda mu'anaka na can uku uku tunda unukun da unukun na an kace mu'anaka ha to lafiya kake to eh wuraren da yazo a cikin alqur'ani in an lissafa su suna kai kamar wurare guda talatin da tara in ban manta ba to akwai mawadiyar talatin da tara gaba daya akwai wanda an kai ittifaki a kan shi akwai wanda an kai sabani wanda an kai sabani bai wuce guda uku to yanzu zai zanto talatin da shidda waɗancan duka waɗanda an kai ittifaki a kansu an gane ko yana da misalai masu yawa amma dai za mu ba da misali biyu saboda muhimmanci gane ko? wuri na farko farkon alkur'ani in ka ɗauki alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi to in ka diba la raiba za ka ga akwai ɗigo uku fihi kuma za ka ga akwai ɗigo uku wajen habata to suna ne wakfur mu'anaka in an tsaya kan ɗai ba a tsaya kan ɗai saboda ba a canzawa ko ka tsaya kan larai ba ko ka tsaya larai ba fihi muna ganewa domin ba anoni ne biyu sun rungumi juna in ce misali zalikal kitabu la raib an gane ko alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين wannan fuska farko ce fuska ta biyu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين fuska ta biyu me bambancin su domin lokacin da kace zalikal kitabu la raib wannan littafi ne ba shakka littafi shi alqur'ani ba sani ko mun fahimta ba to fihi hudan lil muttaqin a cikin shi akwai shari'a ga masu tsoron Allah sai an dan wasu musu ma yadda ba ma alqur'ani littafi ne musu ma yadda magana Allah bace ina fata ana fahimta ta to kuma bai yiwa kace zalikal kitabe in ka ce misali baka cewa zalikal kitabu la raib fi hudan lil muttaqin ba ayi wannan amma in ka ce zalikal kitabu la raib fi wannan littafin babu kokonto ba shakka a cikinsa ina fata an fahimci ni yawwa kenan na farkon yana tabbatar da alkur'ani littafi ne ba shakka sannan cikin shi akwai shirya shi ko ta biyu kin zalikal kitabu la raiba fihi babu shakka a cikin alkur'ani sai zama to hudan lil muttaqina nan inda za a samu bambanci in ka ce zalikal kitabu la raiba misali in ka ce wannan littafi ne an gane ko ba shakka saboda wanda suka shakka alkur'ani littafi ne to shi kenan za ka kaddara mishi larai ba annahu kitab an gane ko sai zaman to fihi hudan lil muttaqina kamar mubtada ne da khabar ba sai kuma na fahimta ta ba khabar na annafiya an shafe shi amma in ka ce la raiba fihi in shi fihi ya kuma shine khabar na la annafiya nan za a samu shi hudan in ka ce zalikal kitabu la raiba ka tsaya fihi hudan lil muttaqin shi hudan yana matsayin mubtada ne wa hudan lil muttaqin fihi amma in ka ce zalikal kitabu la raiba fihi to hudan zai kuma matsayin abin nan zai kuma maf'ulun li ajlihi an saukar da shi don ya zamanto shari'a ga masu yin tsoron Allah ba sani ko mun fahimta ba kuma Allah ya nuna babu shakka cikin alkur'ani ko ba kadan bane ha dan ya ce tanzilu kitabi la raiba fihi min rabbil alamin cewa daga Allah yake mm la raiba fihi min rabbil alamin an gane ko to wannan shi ne ake kira waqful mu'anaka waqful mu'anaka zan ba da misali na biyu don da yake ya kawo misalai masu yawa na faɗi ya kawo guda 39 wuri na biyu a gurguje sai a cikin suratu al-ma'ida qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatibuna fil ardh قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة نا أكوي وقف دا أكي كرا وقف المعانقة فسألي كو أنا فهمت to shi wannan waqful mu'anaka da yake cikin suratul ma'ida akwai alaihim muharramatun alaihim in ka diba zaka ga digo uku sanatan zaka ga digo uku to zai za mu yi da wannan anan in ka ce fa'innaha muharramatun alaihim ya zamanto mutlak an haramta musu shiga baitul maqdis kenan ƙaryar da yahudawa suke yi su ce an ba su ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum kenan Allah ya haramta musu ita sai an ka ce 40 sanatan yatihun fil ard shekara 40 sun kai suna ɗemuwa kusa inda za su ba a cikin kasa amma in ka ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana an haramta musu shekara 40 kiran bayan shekara 40 za su shiga yatihuna fil ardi amma suna yawo a bayan kasa suna demuwa a cikin kasa ma'ana babu sai inda za su ba an gane ku kenan sun yi demuwa ko kuma demuwa ta zama to ita ce dabi'a su sai inda za su ba a duniya duk inda su kame kame na su kai an gane ku wa qatta'nahum fil ardi umama to kaga wannan to ya ka ce fa innaha muharramatun alaihim an ka tsaya kaga ya nuna mun an haramta musu ita gaba daya amma an ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana shekara 40 sai su to ai bayan shekara 40 ta halatta gare su ya ce a ƙasa baitul maqdis wurin ibada ne wurin ibada kuma na wanda ya gadi mai ibada ne ba wanda ya gade shi fuskar nasaba ba ko da suna zance annabi sulaiman sai a ce a inna awlan nas bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka tare cewa ƴan uwan shi ne garin su don annaba maka addini ba launi ake kallo ba koya ne a'a addinin ake kallo kenan su Yahuda ba su da izinin su yi dangantaka su zuwa ga annaba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun sannan gashi nan kuma hadisi na Abu Huraira mai tsawo cikin sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa batta bihi nasabuhu lam yusri bihi wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda duk aikin shi ya wato ya koma da shi asirin albuto shi ne jinkiri ya jinkirtar da shi mai da shi baya lam yusri bihi nasabu dangantaka ta ba za ta kai shi gaba abinda ake son a ci gaba da shi kasashen kasashen mu kenan dangantaka ta zamanto ta fi aiki shi yasa kasashen Afirka ba sa su gaba da kasashen Larabawa saboda sai mutum ya zama ne bai bai iya komi bai iya karatu bai da komi amma ya haikowa saboda shi kazana to yanzu za a ci gaba da wannan to yanzu yan uwa sai mu zo zuwa ga wakafi wanda yake na gaba shine wakafi alwaqfu ala almustafna minhu wa ba'd asma'il ishara an gane ko wa waqful bayan nan muna da wato wakafi guda uku almustafna da kuma asma'ul ishara da kuma waqful bayan waɗanga guda uku za mu yi bayanin su a gurguje in an ka ce istisna'i shine togewa ko togaciya wanda harafin shi akan illa ina fata abu ce ce tafi shahara a wannan babi ko ba karan bane shi istisna'i kala biyu ne akwai munqati akwai muttasil in an ka ce muttasil shine wanda jinsin abinda za a cire yana da cikin jinsin abinda an ka cire din in ni ce wa qafal qawmu illa zaidan zaidu na cikin mutane amma in ni ce qamal qawmu illa himaran ai alhimaru ba jinsi shi da mutane dai bane to sai da mun to mun qat idan mu gane muna ganewa yawwa dan yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan cikin alqur'ani zaka ga yana da wato yawa amma wadanda bai sallan dini ne kawo su shi mai littafi ba su ne ya kawo ba an gane ko to sai malamai sun ka zo shi in istisna'i ya kasance munqati ne shin ya halatta a tsaya akan shi ko bai halatta ba in munqati ne misali wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa iblis bai cikin mala'iku tunda ba mala'iki bane munqati to irin wannan yaya ana ana ana ana tsayawa akan illa ko ko yaya waɗansu malamai sun ce duk inda illa ya zo an gane ko akan istithna'i munqati an gane ko ya halatta ka tsaya mutlaƙan waɗansu malamai sun ce a'a bai halatta ba a tsaya akan istitna'i munqati'i mutlaqan sawa'un sarraha bil khabar am la ko an kawo khabar kin shi ko ba a kawo khabar ba zamu zo mu bayani bi ake da khabar din shi wasu malamai sun ka bambanta sun ce idza kana al khabaru musarrahan bihi an gane ko sun ce yufsalu bainama idza kana al khabaru musarrahan bihi aw ghayr musarrahin bihi kina in akwai an bayyana khabar ko ba a bayyana ba shine musarrah an bayyana shi malaman zo sun kace in an kurutas fa idza kana musarrahan bihi jaza alwaqf ala almustathna minhu kina an an fadi khabar kin to ana iya tsaya akan mustathna minhu لأن الجملة المستثنى هنا إذا تكون مستقلة ومستغنية عما قبلها لما إنت تقول الجملة ذات زو كنا تنا مسئين كنتا أما إن بأي مصرح با با إن كنتا شبا واتو بيبا تو ينزي يا ذابي سيما لما يسون كتير الاستثناء المنقطع الذي صرح فيه الخبر wanda an ka bada labari kamar yanzu inda Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun suratul inshiqaq an gare ko istithna'i ne munqati ta kaka zaman to munqati do an ce fa bashirhum bi azabin alim kaga wanda za mu aima bushara da azaba mai radadi ko ba karan bane ai kafirai ne kenan da su da mu'min ba jinsi ba ba ba abu guda bane ina fata an fahimci duk da yake su malamai sun ce istisna'i ne muttasili amma wannan magana ta su tana da rauni shi kuma munqati ana gane shi ne da mi illa bi ma'ana lakin kinan lakin alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun to don haka waɗansu suna ganin istisna'i ne muttasil amma dai wannan magana tana da ɗan rauni to da ya ce illallazi na amanu wa amilu salih hatta ce mi lahum ajrun ghairu mamnun kaga lahum ajrun ghairu mamnun yana matsayin khabar na abin nan lahum ajrun ghairu mamnun khabarul mubtada ne tunda allazina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun kaga an yi bayyana khabarkin shi kenan wannan bai da matsala amma in wanda ba a bayyana khabarkin shi bane to wannan bai halatta ba ina fata an fahimci idan ya zamanto khabar kin shi ba a bayyana shi ba to nan ba a cewa za a za a abin za a za a tsaya akan illa tunda bai da khabar in bai da khabar ko kenan yana da yana da alaka da mi yana da alaka da abin da ya gabata kuma yana bukatuwa zuwa gare shi tunda bai da khabar amma in yana da khabar kaga khabar kin shi zai cika ma'anar shi to amma in istisna ya zamanto bai da khabar to ba a tsayawa kan shi ba a koma can baya ba tunda yana bukatar wancan din tunda shi khabarkin ba zai zo ba balantana ya bada labarin me ake so a ci ban sani ko muna fahimta abin da ake so a ci ba an gane ko lahum ajrun ghairu mamnun to wannan shi ne abin da kamar yanzu misali wanda ba a bada labari ba wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya kaga illa amaniya al-amani laysat min jinsil kitab gurace-guracen da suka yi ba su daga cikin abin da yake cikin littafi wala mun darjatun tahta madlulihi kuma amani ba su shiga cikin ma'anar littafi wala yasihu an takuna mansuba bi ya'lamuna bayuwa kuma a ce ya'lamuna li anna idrak al amani al akadib laysa ta ilma ƙaryace ƙaryace ai ba ilmi bane bane a ce la ya'lamuna illa amaniya an gane ko bal huwa jahlun murakkabun kaje ce ma jahilci na murakkab wanda yake kasan akwai jahalun basit akwai murakkab alladhi la ya'lamu wa la ya'lamu annahu la ya'lam eh aw i'tiqadu shay'i an taqlid ko ku kai i'tiqadin abu akan koyi yace to fahina idin yakunu an-nasibu laha mahdhufun taqdiruhu lakin ya'taqiduna al-amani kidan baka cewa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa sai ka tsaya illa amaniya a'a bayyi saboda amaniya wannan istithna'i ne munqati kuma lam yusarrih fihi bil khabar tunda ba aka yi tasihin khabar ba kinan ba a tsaya akan illa amma wajjan fabashshirhum bi'adabin alim babu wata matsala illa alladhina amanu bi salihati lahum ajrun ghayru mamnun an sarraha bil khabar kana iya tsayawa ban sani ko mun fahimci misalin ba yawwa to abu na gaba wanda yake shi ma yana da abin nan yana da muhimmancin sanin sa wajen wakafi asma'ul ishara su ne mataki na biyu kafin mu je zuwa mataki na uku ina ganin an je mataki na uku sai a dakata saboda lokaci ya tafi insha Allah ta'ala in ya so abin da ya saura na haruffa da ta'assufi da qira'at shi kuma sai a karasa shi a karatu na gaba in Allah ya kaddara asma'ul ishara su ma suna da muhimmanci kamar zalika ko ba haka nan bane yawwa zalika alwaqfu ala zalika ita zalika ana amfani da ita a cikin yaren larabci lil fasl bainal kalamaini don a rarrabe magana guda biyu kal intiqal min gharadin ila gharad kama a tashi daga wani wata manufa zuwa wata manufa wa min sha'anin ila sha'an daga wani sha'ani zuwa wani sha'ani wa min qissatin ila ukhra zuwa ga wata an gane ko yawwa shi yasa ma imamul qurtubi yace zalika wa amsaluha hiya kalimatun yasta'miluha al-fasihu 'inda al-khuruj min kalamin ila kalam imamul qurtubi yace wani mutumin da yake mai fasaha yana amfani da don ya tashi daga wata magana zuwa ga wata magana wa huwa kama qala Allah hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab kaga hadha da zalika ay aslin zalika din zani sai ka kara lamun da kafin shi ma ha za asalin shi zani sai an kara ha dan ka gane kaka ce imamul qurtubi ya cakule magana eh mun gane ko alha'u harfu tanbih ko ba ka dan bane kuma an ka ce zalika za kenan shine ismul ishara allamu wato lil bughdi wal kafu lil khitab to shi wannan kafin din na zalika din nan cikin alqur'ani ta zo amma cikin alkur'ani ta zo wurare daban-daban kuma wani lokacin qur'ani ya yi amfani da wannan kalima amma ba wurin da ake tashi daga wata magana zuwa wata magana kinan tun da haka nan ne kinan kaga akwai bambanci kinan ba za a tsaya akan zalika ba sai inda ya zamanto an kare wata magana za a shiga wata mun gane ko sun kace to kuma wuraren da ya zo a cikin alkur'ani zalika wanda yana ɗaukar cewa an tashi daga wata magana zuwa wata misali kamar inda Allah ce zalika ومن يعظم حرمات الله فإن- فهو خير له عند ربه وسن كدوكي شي ذلك أنه خبر لمبتدأ محذوف التقدير فرضكم ذلك an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a an yakuna mubtada ba shi ne khabar ba matsayin mubtada yake kenan zalika hukmullahi aw amruhu aw shar'uhu waɗansu malamai suka ce a ɗauke shi a matsayin mansuf wa taqdiru imtasilu zalika aw if'alu zalika kaji maganganu daban-daban na'am ya alhamdulillah la ya la ya amin amin to madalla kenan zalika tana iya ɗaukar abubuwa daban-daban tunda tana iya ɗaukar irabi daban-daban kenan yanzu in za a tashi in mun ɗauki cewa an tashi ne daga wata magana zuwa ga wata magana sai a tsaya akan mi akan zalika sai a tashi zuwa ga wata magana zalik wa man yu'azzim hurumatillah wanda ya ɗauki a'a zalika din nan tana da alaka da abin da ya gabata ba tashi ne zuwa wata magana ba kenan haɗewa za a yi aujin shi shi yasa zaka wasu qurra yana haɗewa wasu ba su ba su haɗewa an gane ko wani ta ga ya tsaya akan zalik misali ya tsaya zalik sai ya ce wa man yu'azzim hurumatillah wani kuma su ce zalika wa man yu'azzim hurumatillah mun gane ko dan mu san sababin ne shi yasa ni kawo wannan da ita da kazalika an gane ko to ita kazalika ana tsayawa ne akan ta akan waɗansu wurare guda eh, hudu da malamai sun ka kawo kenan ya juzu waqfu ala kadhalika fil mawadi'i taliya wuri na farko kadhalika kadhalik wa qad ahatna bima ladayhi khubra wuri na biyu kuma kadhalik wa awrathnaha qauman akharin ko ba ka dan bane a kadhalika wa awrathnaha bani isra'il sannan kuma wuri na uku كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ولنهدو كذلك وأورثناها قوما آخرين malamai nan sun ɗauki cewa kana iya akan kazalik saboda tana da alaƙa ne da abin da ya gabata an gane ko ya juzu lokacin sun kace kenan ya kana iya wucewa sai waqafi ala hadha kalima ta hadha sun kace wuri biyu ne kawai ya halatta cikin alkur'ani ka tsaya akan haza wuri biyu katal wuri na biyu haza wa inna lit-taghina la sharra ma'ab an gane ko yawa dalili kuma haza din ne yana da alaka da maganar da ta gabata sannan wa inna lit-taghina la sharra ma'ab wuri na biyu haza falyadhuqu hamimun wa ghassaq malamai sun ce abin nan kana iya tsayawa akan shi kirai an ce kana iya tsayawa kuma kana iya wucewa su waɗanga wuraren fuska biyu gare su sauran kuma ha fuska guda gare su ba a tsayawa to sai waqful bayan wanda shi ne muke son mu yi bayani akan shi sai mu dakatar da karatu eh, domin alwaqfu ala ba'd alhuruf eh, yana da wato nashi muhimmanci kwarai da gaske kuma yana da dan yawa daga nan sai alwaqfu almuta'alliq bil qira'at da kuma alwaqfu at-ta'assufi wanda su ma ya kamata a kibi musu nasu lokaci insha Allah ta'ala sannan a shiga cikin karatu gadan gadan wannan duk mukaddima ce kenan tana yiwa in Allah ya kaddara watakila cikin mukaddima ta uku ka'idodin su kare in ya so sai a shiga cikin eh, karatu insha Allah waqful bayan me ake nufi da albayan albayanu fil lugha ma buyyina bihi shay'u ko abinda an ka bayyana wani abu da shi min dalalati wa ghairiha na dalala ma'ana kenan wa bana shay'u bayanan abu ya bayyana ittadha kenan ya bayyana fa huwa bayyinun wa kalamun bayyinun ay fasihun da an ce kalamun bayyin ay fasih magana mai fasaha kenan domin za ta bayyana kowa ya gane ta istilah a wajen malamai me ake nufi da waqful bayan sun ka ce an yubayyana ma'anan la yufhamu biduni a bayyana ta ma'ana wadda in ba an yi wakafin ba za ta bayyana ba wa bayanu zalika annahu laka kalimatun fil qur'an an gane ko akwai wasu kalmomi a cikin alkur'ani wato ta'luqu ma ba'da habiha abinda ke bayanta yana da alaka da ita aw bima qablaha ko game da abinda yake gabanta ta'alluqan lafziyan wa ma'nawiyan suna da alaka ta lafazi da ta ma'ana wa hadha yaqtadi man'u al-waqf 'alayha tunda suna da alaka ta lafazi da ma'ana kinan an hana a tsaya akan ta illa anna hunaka sababan yaqtadi alwuqufu alaiha sai a samu wani dalili wanda zai sa ka tsaya fa yu'malu bihi sai a tsaya bayanan lil ma'ana alladhi rubbama la yufhamu biduni shi an gane ko ta ma'anar da ba a ganewa sai da shi kenan wuri ne wanda ba tsayawa ya kamata a yi ba amma ana tsayawa ne don bayyana ba to wajen misali litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila malamai sun yi sabani akan tsayawa wa tuwaqqiruhu wadansu malamai sun kace ana tsayawa an gane ko ya halatta a tsaya wa tuwaqqiruhu me yasa an kace ana tsayawa wa tuwaqqiruhu sun ka ce li bayanin farƙi bai na domiraini don a bayyana bambanci tsakanin domiri biyu da tusabbihu da tuwaƙiru li'anna domir al'awwal huwa ha wato fi wato waƙiruhu li'anna domir al'awwal wa huwa alha fi wato waƙiruhu a'idun ala rasul sallallahu alaihi wasallam dan maganar ba ta tafiya dan naga larabcin nashi domiri na farko da yana koma ne zuwa ga Allah an gane ko wa zalika kenan na biyu kuma shi na koma ne ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhimmu nan dama'ir kin in ba ku fikira dan saboda na ga bayanan shi suna da abin nan da an ka ce litu'minu billahi wa rasulihi shi wa tu'azziruhu an gane ko da wa tuwaqqiruhu da wa tusabbihuhu an gane ko eh damirul ha'i ha'i damirul awwal wa huwa al-ha'u fi qawlihi wa tuwaqqiruhu wato sabbihu da yace awwal yana nufin ba na farko ba yana nufin wanda za a fara da shi kafin a zo to sabbihu shi yasa magana ta shi shin wannan domirin wato azziruhu wato waqiruhu wato sabbihuhu shin dukkan suna koma ne zuwa ga Allah ko ko dukkan suna koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a sashe na koma zuwa ga Allah sashe na koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na maganganu ne guda uku to akai in mun ce litu'minu billahi kaga an fara ne da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu at-ta'zir na ana nufin girmamawa ba wancan ta'zir ba na cikin ilimin fiqh na yi ma mutun kamar uquba wadda babu nasi wanda ya tabbatar da ita sai ayi ta'ziri akan ta to an ka ce wa tu'azziruhu shin ku girmama Allah wa tu'azziruhu ku taimaki Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbita aqdamakum ku taimaki addinin Allah kina wa tuwaqqiruhu ku girmama Allah wa tusabbihu kuma Allah tasbihi ko ku a wato azziruhu ku taimaki manzo ko ba haka nan bane a wato waqiruhu ku girmama manzo sallallahu alaihi wasallam wato sabbihuhu ku yi masa tasbihi ai asalin at-tasbihi shine at-tathhir tsarkakewa ko tsarkake shi daga abinda mushrikai da kafirai da munafikai suke faɗa kan shi cewa ba haka nan bane sun ce mahaukaci ne sun ce sha'iri ne duk dai sai abu na gaba ko ko sashensu yana komawa ne zuwa ga manzo sashe yana komawa zuwa ga Allah kina an ce sashe shi na komawa zuwa ga manzo kenan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sai ka tsaya dan a gare waɗannan su ne na manzo sai ka tai wa tusabbihuhu kenan yana komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala domin shi ake ma tasbihi yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard to shi ne ake kira waqful bayan sai waɗansu malamai suna ganin ka tsaya akan tu'az tuwaqqiruhu don damirin manzo ya ƙare wato sabbihuhu sai a gane damirin na Allah ne mun gane wannan da kyau to ka je da suke in ka gada ma ka haɗe in ka haɗe kuma yana iya ɗaukar biyu ko duk damiran su koma zuwa ga Allah gaba ɗaya ko duk damiran su koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hu hu hu din nan sai ka haɗe kenan in ka haɗe biyu yake ɗauka ko su koma dukkan su zuwa ga Allah ko su koma dukkan su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma in ka yi waƙafi to kenan ka nuna waqful bayan waɗanda su ne an na manzo sallallahu alaihi wasallam wancan da ƙarshe na Allah ne an gane ko yawwa misali لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا نن كهدي in ka gana maka ce dun na Allah ne amma ga yadda da a fassara su don zatin Allah da zatin manzo ba ɗaya bane kan mutum zuwa ga shirka in kuma gana maka ce a dun na manzo ne amma ma'anar tusabbihu ba ai mai tasbihu irin da ake ma Allah a a tsarkake shi daga abubuwan da mushrikai suke faɗa akan shi cewa shi ba haka nan bane da waɗanda sun kace shi Allah na hasun kai gulubi manzo ba ba Allah bane an gane ko bawan Allah ne manzo Allah ne Allah ya turo shi ba a bauta mishi ko kuma ka tsaya
بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه لا الوقف هنا للبيان لأن الضمير الأخير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك يوى سيمي سالي نبيو نا وقف البيان وجن فدر الله واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله domin da an ka ce wa tukfi fi nafsika mallahu mubdi ma'tufun ala qawlihi wa id taqulu dakhilun fi hayyiz adh-dhuruf wa huwa id fahina idin bayna jumlati wattaqillaha wa bayna ma qablaha alaqatun wathiqatun fil lafz wa hadha yaqtadi man'u al-waqf 'alayha wa yuhattimu waslahu bima ba'dahu ولكن وصله يوهم خلاف المعنى المقصود إذ بالوصل يسير قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للذي أنعم الله عليه waɗansu malamai suna ganin kenan in ka ce wato wa tukhfi fi nafsika wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah an gane ko to da an ka ce abin nan wa tukhfi fi nafsika ma'tufun ala taqulu alaikum salam taqulu wa tukhfi ba ittaqillaha ba wa tukhfi fi nafsika muna ganewa domin in kace wa if taqulu ai zarf na lokacin da kake cewa wa tukhfi ai wa if tukhfi fi nafsika hay dakhilu fi hayz adh-dharf hayz adh-dharf kenan ya shiga cikin zarf ma'ana ma'anar su tana tare to kenan yanzu in an ce wa tukhfi fi nafsika an ka tsaya daidai nan wattaqillah sai an ka tsaya sai wa tukhfi fi nafsika zai koma zuwa ga wato wa hada yaqtadi man'u al-waqf alayhi wa tahattamu waslahu bima ba'dahu wadansu malamai suna ganin kenan ta fuskar ma'ana ana iya hada su amma sai an ka ce a'a ana iya waqfu al-bayan in kai waqful bayan saboda ka nuna wannan magana ce ta Allah zuwa ga manzo ba magana da manzo yayi ma zai dubani ba sani ko muna fahimta ba misali in kace wa id taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah sai وتخفي في نفسك ما الله مبديه كنا إذ تخفي في نفسك أما بقى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه kenan wattaqillaha kaji tsoron Allah kamar manzo Allah ga yamma abin nan amsik alayka zawjaka wattaqillaha yace mai kuma kaji tsoron Allah ko to wa tukhfi fi nafsika ai ba manzo da yace mai ba wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi Allah ne yace manzo wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi sai suka ce sai ka tsaya kai nan wattaqillaha ka tsaya tak dan ka yi bayanin cewa magana ta kare sai ka tahi akafin sai ya koma zuwa ga waccan magana ba wadda magana wadda aka kusa ba kai tsaye wadda za a sa tsammanin haɗe suke waƙaful bayani kenan to wannan su ne misalai guda biyu da aka kawo kenan yana da kyau ɗalibin ilimi a ce ya san su insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dakata insha Allah darasi na gaba sai mu zo mu yi bayani akan alwaqfu ala ba'd al-huruf sai kuma الوقف المتعلق بالقراءات سي الوقف التعصفي guda uku ne daga nan sai mu shiga zuwa ga tasirin ilmul waqf wal ibtida fil ulum al lughawiyya wal shar'iyya tafsilan wa tatbiqan ko dirasa tafsiliyya tatbiqiyya bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala يا جافر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته